وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin risala jiya mun faru bayani dangane da babi mai bayani game da hukuncin sallar jana'iza da kuma siffar yadda ake yinta da kuma addu'ar da ake yi ga mamaci in an ka zo sallar jana'iza to mun kai ƙarshen addu'a ko to yace ta ƙulu haza za ka faɗi wannan addu'ar bi ithir kulli takbiratin bayan kowace kabbara kabbara nawa aga sallar jana'iza kamar da ya kawo jiya kabbara hudu na haɗa muku sallar jana'iz tana da rukunai guda biyar rukuni na farko shine niyya rukuni na biyu kabbara harama rukuni na uku tsayuwa ba a yanta zanni dole sai da tsayi sai dai in ya zan akwai lalurar da ke sa a zauna rukuni na hudu addu'a ga mamaci wa alaikumussalam sannan rukuni na biyar sallama yace hukuncin sallar jana'iza shine farilla ce alal kifaya fardu kifaya ce in wasu sun kai to sun ɗauke masaura laifi amma da mutum musulmi zai mutu cikin al'umman musulmi a ƙi mai sallah to duk musulmin da a cikin wannan yanki to duk sun yi laifi amma ko da mutum biyu sun gatse sun kai mai to Allah zai ba su lada sun ɗauke masaura laifi shi a zaman tafar da kifaya ina fatan muna tare to jiya ya kawo siffar yadda ake yi ya ce kabbara hudu ce in an kai kabbara farko a yi yabo da godiya ga Allah ya kawo kalmomin na yabo da godiya na ce maimakon su waɗanda na fi su a karanta fatiha tunda ita ta zo ga hadisai ingantattu sai in an ka ƙare yabo da godiya ga Allah ko karatun fatiha sai a yi kabbara ta biyu to bayan kabbara ta biyu sai a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo salatin ko in an ka gama wa annabi salati sai a yi kabbara ta uku to bayan an yi kabbara ta uku sannan sai awa mamaci addu'a shine ya kawo mana addu'ar da ya kamata awa mamaci ya ce amma kuma babu wata addu'a iyakantatta da an ka iyakance ta aka wa mamaci ma'ana addu'o'i sun zo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake wa mamaci to cikinsu ya zazzaɓi wasu sai ya yi majin ɗinsu ya yi addu'a guda to nan mun ka tsaya ga wa mamaci addu'a bayan kabbara ta uku ko To yace ta ƙulu haza za ka faɗi wannan addu'ar, haza isharatun ne illa du'a ilil mayyiti. Za ka yi wannan tun da yarce mun ka ƙare magana, har zuwa wala taftinna ba a dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba a dahu. Ta ƙulu haza za ka faɗi wannan addu'a bi ithri kulli takbiratin bayan kowace kabbara. Kenan in mun ka fahimci zahirin wannan maganar, in ka yi kabbara farko bayan ka gama yabo da godiya ga Allah za ka wa mamaci addu'a ka yi kabbara ta biyu ka yi salati ga annabi ka wa mamaci addu'a in ka yi kabbara ta uku ka yi addu'a kuma shi an ma'ana bi ithiri kulli takabiratin ƙarshen kowace kabbara amma haka ake yi ba haka ake yi ba yan an kai kabbara farko sai a yi yabo da godiya ga Allah kabbara ta biyu a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku to nan za a yi mamaci addu'a. To, don haka maimakon ya ce bi ithir kulli takabiratin za ka faɗi wannan addu'a ƙarshen kabbara ta uku ya kamata ya ce. Wata ƙulu ba'adar rabi'a, kana cewa bayan kabbara ta hudu, to bayan ka gama mamaci addu'a sai ka yi kabbara ta nawa kenan? Ta hudu, madalla, to bayan kabbara ta hudu sai ka yi wannan addu'ar in kaso. sai ka ce Allahumma gafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana innaka ta'allamu mutaqallabana wa mathwana wa liwalidina wa liman sabaqana bil imani wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal imani wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal islami wa as'idna bi liqa'ika wa tayyibna lil maut wa tayyibhu lana waj'al fihi rahatana wa masarratana thumma tusallimu to sai kai sai ka karanta wannan bayan kabbara ta hudu to kaga wannan addu'a cewa an kawa kanmu mun kawa mamaci bai da haƙƙi gare ta mu addu'a ga addu'a ma'anarta Allahumma ghafir li hayyina ya Allah kai gafara ga rayayyunmu wa mayyitina da matattunmu wa hadirina da halartattunmu waɗanda annan halarce wa ga'ibina da fakakkunmu waɗanda ba su nan wa sagirina da ƙanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu innaka ta'lamu lalle kai Allah kai ne masani innaka ta'lamu lalle kai kana sane da mutakallabana majuyarmu wa masuwana da mazauninmu majuyanmu nan duniya sannan da makomarmu gobe kiyama duk kana sani wali walidina gafaran nan Allah ka yi ta ga mahaifanmu wali man sabaqana bil iman da kuma waɗanda sun ka gabace mu ganyin imani mu'minan da sun kai imani kafin mu walil muslimina kuma kai gafaran nan ga musulmi maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minnai maza wal mu'minati da mu'minnai mata al ahya'i minhum rayayyu na da cikin su wal amwati da matattu Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna duk wanda kan raya shi daga cikin mu fa ahyihi alal imani Allah ka raya shi akan imani kada ya kafirta wa man tawaffaytahu minna wanda ka karbi rayuwa ta daga cikin mu kuma fa tawaffahu alal islam Allah ka karbi rayuwa ta akan musulunci domin duk alƙawarin da Allah ya na rahama da gafara da jinƙayi sun keɓanta ga musulmi kawai wanda duk ya mutu ba musulmi ba da haƙƙi ga duk wata garaɓasa da Allah ya tanada. Wa as'idina Allah ka sa mu samu rabo bil ƙa'ika domin sa'idu shine mai arziki na lahira ba arziki na duniya ba shine sa'id. To wa as'idina Allah ka arzuta mu ka sa mu san masu arziki bil ƙa'ika ga haɗuwa da kai. menene arzikin haɗuwa da Allah gobe kiyama eh shine ganin Allah Allah ka arzita mu ganin fuskarka wa tayyibna lil maut Allah ka dadada mu ga mutuwa wa tayyibhu lana kuma ka dadada shi mutuwar gare mu menene menene dadada mu ga mutuwa shine Allah ka ba mu iko mutuba taubatan nasuha kahin mutuwa wata wabatan ƙablal mawuce kamar yadda yake cikin wani hadisi tuba duk ta ɓargazar da hakai ka yi ƙoƙari ka tuba kana tuba ashe bakin gargara haki ba daɗewa ba sai ka mutu to shi daɗin mutuwa Allah ka daɗaɗa mu ga mutuwa waɗai yi bulana ita kuma ka daɗaɗa mutuwa gare mu daɗaɗa mu ga mutuwa ya zan mun tuba za ka iskan ma wani ya samu tsawon rayuwa bai da shiri da mutane ƙarshen rayuwa ta yi sai duk ya bi waɗanda baya da shiri su shirya ba da daɗewa ba sai ya mutu kaga samun sa'a kenan tsawon rayuwa ta ya ɗauki rayuwa ta yana ta gaza, sai can Allah ya taro shi ya ce kai wanga abu baya da kyau na tuba ba da daɗewa da tuba ta sai ya mutu to shi a samun sa'a Allah ka daɗaɗa mu ga mutuwa waɗai yabhulana kuma ka daɗaɗa mutuwar gare mu mutuwa ta zan abu mai daɗi gare mu daɗin mutuwa gare mu mutu da imani mu mutu da kalmar la ilaha illallah waje alfihi rahatana waje al rahatana kuma ka sanya futawar mu fihi ga mutuwa Allah ka sanya mutuwa ta zan hutawa yana cikin addu'o'in da aka wa mamaci in an zo ta'aziyya Allah ka sa mutuwa ta zan hutawa nan duniya ba Allah ya faɗi yace inna khalaqana al-insana fi kabad inna khalaqana ne ko wala qad khalaqana laqad khalaqana al-insana fi kabad haqiqa mun halicci mutun cikin wahala in ka dibi rayuwar dan adam kowane ne shi da mai mulki da talaka kowa rayuwa ta cikin wahala take lokacin da hake can kana kwana masu mulki suna can suna suna amsar baki shi bai da halin kwana iyakar kwanansu da bakin yanzu an yi sallar subahin zuwa yan anjima shikenan kuma sun duk wanda bai kwana cikin dare ba ai bai ji daɗin kwana ba da sahi ga ga dumin yara ga saututtukan mashin da mota ga ina daɗin ai daɗin kwana kai kwana da daddare shi a kwana mai daɗi cikin natsuwa to su ba su da lokacin kwana kaga wahala ta suke ciki yanzu ka kwana gidanka wannan can ya kwana abuja wurin wasu lalurorin duniya wani na can ya yi amerika wani duk da rayuwa ga ta cikin wahala take da ta talakan da ta mai to allah ka sanya mutuwa ta zan hutawa gare mu wa masarrata na da farin cikin mu domin duk wanda ya mutu ya zo an haka shi aljanna to kaga ya cimma farin ciki ho thumma tusallimu to bayan ka gama wannan bayan kabbara ta hudu thumma tusallimu sannan sai ka sallama assalamu alaikum yaya ake sallama yace khafifatun jiyago sallama mai sauki ma'ana sannu sannu ba tare da an daga murya ba da kabbar bari da sallama da duk abin da aka yi na jana'iza ana yi tare da tausayi don haka ba a daga murya kun ji wannan ko wa in kana timra'atan in gawar ta kasance mace ce kulta sai ka ce Allahumma innaha lalle ya Allah ita wannan gawar amatuka boyakka ce thumma tatamada sannan ka doge bi zikriha da ambatunta Allah tanisa akan lamiri na mace maimakon Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu kaga dole lamiri na namiji ko sai ka ce Allahumma gafir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha hada ha ha ha lamiri na mace shine thumma tatamada sannan ka doge ga sauran addu'o'in bi zikri hada ambatunta Allah tanis akan lamiri na mace gaira annaka sai dai kai la taqulu cikin addu'ar da zaka yi mata ita mace ba za ka ce wa abdilha zaujan Allah ka canza mata miji khairan wanda ya yi alkhairi min zauji har daga mijinta ba ba za ka yi wannan ba sabanin namiji ka ce wa abdulhu ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zauji ba ka mai addu'a ba Allah ka canza mai iyalai waɗanda sun kai daga iyalan da ya bari ka canza mai mata wadda ta yi alheri daga matar da ya bari to ita mace ba za ka ce Allah ya canza mata miji daga mijinta ba wanda ya yi alheri daga la'annaha domin ita matat kad takunu zaujan fil jannati haqiqa tana zamowa mata cikin aljanna li zauja hafid duniya ga mijinta na duniya tana iya zamowa kaga ba dole ta zamo ba in ya zan mace ya aljanna ce mijinta shi ma dan aljanna ne to yanzu namiji ai kaga ba mata guda na hudul in za a bashi ko za a bashi masu akalla daga 70 zuwa sama to kaga in mata ta ta nan duniya ya aljanna ce to sai a haɗa mai ita cikin hudul innan da za a bashi don haka ba ba ta neman canji mijinta za a bashi amma ya ce tana iya zamowa kaga bai yi yanke ba ƙatta kunu haƙiƙa tana iya kasancewa kaga babu tabbas kenan to mi zai hana mata zamowa mata tai in ita ya aljanna ce shi dan aljanna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace za a aurar da ita ga mijinta na ƙarshe nan duniya cikin aljanna in ya zan ita ya aljanna ce mijinta ya aljanna to a ce ta auri maza biyu ko he da haka nan to kuma duk yan aljanna ne mazan to wanne ne za a ba na ƙarshe mijinta na ƙarshe shi za a haɗa ta da shi don haka wanga miji da ya mutu yana yiwa kila bayan ta ƙare ta kaba ta yi aure to in ta yi aure to kaga ta kubce mai don haka in ‘yan aljanna ce wancan da ta aura ɗan aljanna to da wancan za a haɗa ta shi yasa an ka hana ma matan manzon Allah aure bayanai ai ba kaga ba abin ga taimakon su an ka yi ko zaluncin su an ka ci taimakon su an ka yi don da sun aure wani to yanzu ba matan aljanna za su zama cikin aljanna matan wanga da sun ka aura so kaga taimakon su na an kai an ka ce to ku yi zaman ku don a haɗa ku da mai gida kaga kaga feburin ɗinsu an kai ba zaluntarsu an kai ba. Na fatar kun fahimta. To, to ka gani, to sai mi. Wani sa'ul jannati, matan aljanna makasuratun waɗanda ake taƙaitawa ne Allah a zuwa jihinna akan mazansu, la yabgina bihim badalan la yabgina ba su neman badalan canji bihim gare su in ya zama mace ya aljanna ce mijinta ma dan aljanna to za a hada ta ne da mijinta ba wani za a ba ba tunda mace dai kaga maza yan aljanna za a ba su mata zayyawa ko yan aljanna hurul in to mata yan aljanna su ma za a ba su maza zayyawa duniya da lahira ba inda an ka yadda mace ta zanna da miji da guda don haka in mace ya aljanna ce to sai dai a haɗa ta da wani ɗan aljanna amma ba za a ba ta maza 'yan aljanna zayyawa irin wanda za a ba maza aljanna mata zayyawa ba to in an yi sa'a da ita da mijin duk 'yan aljanna ce to in an ce za a bashi mace saba'in sai a bashi sittin da tara hudul in ita a cikin saba'in shi yasa wata mace ta rubuta ta ce ai ita tun san da ta ji an ce ko aljanna ba ita ɗaya za ta zannawa tare da mijinta da tun sannan ta ɗebe kishi cikin zuciyarta ta gano ko aljanna tare da kiyashi za a zannawa to shi haɗin me kika nan in kina son ki zanna ke ɗaya sai da wuta wuta babu aure amma ko aljanna ai sai ke zanna da kiyashi sai dai can babu mai sanin wata kowa gidanta daban mm ka gani to daga cikin abin da ke rage musu kishi ko wace ai mata gidanta daban zai rage kishi bisa ga gasu haɗi wuri guda irin wanda aka yi daure a yadda ɗakuna kamar 'yan haya a sa su yauci guda kici guda komi guda ya za a yi a zauna lafiya to to ina yake yace matan aljanna waɗanda ake takaitawa ne akan mazansu la na bihin badala ba su neman musanya da su wa rajulu amma namiji qad yakunu lahu zawjatun kathiratun fil jannati mata masu yawa suna kasancewa gare shi cikin aljanna wala ya kuna lilmar ata azwajin amma maza ba su kasancewa ga mace ba a ba mace maza masu yawa a namiji guda za a ba ta don haka in mijinta dan aljanna ne shi yajan shi yasa ummu darda'i da da abu darda'i ya mutu an kaso ta ce a ita ba ta neman musanya da abu darda'i ta ji daɗin zama da don haka tana fata su zauna cikin aljanna ba ta aure don ya faɗa mata annabi ya ce mace za ta zamo mata cikin aljanna ga mijinta na ƙarshe kaga waga kamar waga asma'u binti umaisin mijinta na farko shine sayyidina abubakar ta haifar mai muhammadu na abubakar da wasu ko da abubakar ya mutu sayyidina ali ya aure ta ali ya mutu sai wane ne ya aure ta kuma maza dai hudu ta aura duk sahabbai to kaga yanzu matar wace ce na ƙarshe na ƙarshen su shi za a haɗa da ita don haka duk macin da ka son ta zanna da mijinta cikin aljanna to in ya mutu ka ta yi aure amma in ta yi aure to shi kenan sun rabu sai a ba shi wasu to yana yake wala ba asa babu laifi an tujma aljana'izu a haɗa gawawwaki zayyawa fi salatin wahidatin cikin sallah guda babu laifi kila an yi haɗuwar mota ko wani haɗari dai mutane su mudda a ce kowa a yi mai sallah ta daban kaga akwai wahala sai a haɗa su a yi musalla guda kamar yadda annabi ya wa shahada a uhudin an ka haɗa su an kai musu sallah sannan kuma an ka haɗe su an kai mutum biyu mutum uku a haɗe su ga kabari guda ya fi a ce kowa a gina mai nashi kabari in ga wakina da yawa wayan lil imamar rijalu to in an ka zo haɗe su gawawwaki zai yawa a haɗe su a yi musalla yaya za a tsarin su wurin sallah waya lil imamar rijalu ar rijalu shine fa'ili maza waya lil imama suke biyalliya kaga al imamu shine maf'ulun bihi maza suke biyat liman in kana fihim nisa'an in mata in ya zanga wake maza da mata ne to ga liman nan ga gabas nan ko ba nan gaba liman za a sa su ba to sai a fara yin sahu na maza sannan can bayan su sai a sa mata yan akwai yara sai a yi sahu na maza ba liggai bayan maza sai a sa yara ƙanana bayan yara ƙanana sannan sai a sa mata wa in kanu rijalan in ko sun kasance duk maza ne gawawwakin ju'ila abdaluhum sai a sanya mafificin su min mayalil imama daga abin da ke biyan liman to sai a diba washi karatun qur'ani cikin su nan ne abdaliya nan ba ta kuɗi ko ta mulki ba a ta addini ta addini kuma tsoron Allah cikin zuciya yake ina muka ganowa ilimin addini da kuma aiki da shi wa amman lami kamar yadda an kawo shahadawa uhudin da an ka zo turbuɗe su wahi karatun ƙura'an in za a haɗa mutum biyu ko uku cikin su wahi karatun ƙura'an cewa ne yahi to shi za a fara gabatarwa to hakan ga yan an ka zo yin musu sallah to wanda ya fi gare su ga addini shi za a fara sawa min mayalil imama daga abin da ke biyan liman waju ila min dunihin nisa bayanai bayan bayan sahun maza sai a sanya mata wasu biyanu da yara ƙanana kaga shi mai risala nan sai ya ce bayan maza sai a sa mata bayan mata sai yara ƙanana in mun kaji jerin gwa amma dai abinda an mafifici sahun maza bayan sahun maza manya sai a sa yara ƙanana bayan yara ƙanana sannan a sa mata min wara zalika bayan wannan illa alƙibla zuwa ga alƙibla wala ba asa babu laifi an yi alu a sanya su su gawakin saffan wahidan ai musahu guda babu laifi ai musahu guda kamar misali a jera su haka ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai haka kaga an yi masahu guda ga liman nan to wanda a mafi hici shi zai zama daura da liman wa yuqarrabu ila imami ana gabatarwa zuwa ga liman abdullahu mafificin su shi za a ajewa kusa ga liman wa amma damnul jama'a amma turbuɗar jama'a fi kabrin wahidin cikin kabari guda nan in sallah ce za a yi musu to in turbuɗe suna za a yi gawawwakin suna da yawa bai yiwa awa kowa nashi kabari mutane za a haɗawa a yi musu kabari guda to fayyaj al abdullah ana sanya mafificin su min ma yalil qibla daga abin da ke bi al qibla in an ka zo sa su to wanne ne yafi karatun qur'ani to danga yafi iya sanin qur'ani to shikenan shi za a sa can daga gaba ga al qibla saura a sawo su baya gare shi wa man dufina duk wanda an ka turbuɗe wallam yi salla alaihi ba a yi mai salla ba kamar waɗanga da kida na fuska kama suna kashe su ne masu salla ai rami ɗaya suka su turbuɗe su wasu ma su jefar to duk wanda an ka turbuɗe ba a yi mai salla ba wa wuriya kuma an rufe shi cikin kabari to fa innahu yusalla ala kabari za a yi salla ga kabari na yan san inda kabari yake sai a ta yi mai salla ga kabari ko to in kabarin bai kusa kamar yana can ga kidnappers sai mai mai salatul ga'ibi da yake malikiya ba su yadda da salatul ga'ibi ba ba su yadda amma salatul ga'ibi ta tabbata ga sunnar annabi najashi sarkin habasha asali ne kirista ne mutanensa kiristoci sai Allah ya kaddare ya shirya amma da mutanensa ya gaba shirya sai ya boye ya boye imani ne amma yayi imani yayi imani to da ya mutu kaga mutanen su da kiristoci ne babu musulmi ko ƙwara guda sai Allah ya ku jibril a haɗa ma annabi najashi ya rasu a yi mai sallah musulmi ne sai annabi ya kira sahabbai an ka nan gaban masallaci masallacin madina an kai sahu an kai mai sallah shi yana habasha can ya rasu an ka turbuɗe su ko nan madina sun kai mai sallah ya ce salatul ga'ibi yanzu dan uwanmu ya ta america karatu sanda america babu musulmi sai ya mutu can sun ka rufe shi kaga ba a yi mai sallah ba to shi ke nan sai mu yi mai sallah duk wanda ya mutu an yi haɗarin mota misali gawa ta ƙone ƙormus ba iya bambanta sai mu yi su salatul ga'ib iyaka za a wawa na sallah shi kenan ko ko suwa ne duk wanda ta tabbata ba a yi mai sallah ba to in gagawat sai a yi mata sallah in kuma an turbuɗe sai a ta inda kabarin a yi sallah in kuma san ba abin gaba kabarin bai kusa sai a yi mai salatul ga'ibi fa inna duk wanda an ka rihe an ka turbude wallam yusalla alai ba ai mai sallah ba wure kuma an rufe shi cikin kabari fa inna yusalla ala kabri za a yi sallah ga kabarin sa wala yusalla ba a yin sallah alaman qassulli alai akan wanda an yi mai sallah wanda an riga an yi mai to ba a saki sakan time sallar da an ka ce bayan shekara biyu ko uku annabi ya zo yawa mutanen shuhada wa uhudin ba sallah ce wagga salatul janaza ba a addu'a sallah mai ma'ana addu'a ya zo wata rana ya yi musu addu'a ya yi bankwana da su ba da daɗewa bayar da su sai an ka gano bankwana na ya zo ya yi da su to yana yake duk wanda an kawa sallah to ba a sake mai sallah wa yi sallah ala aktharil jasadi ana yin sallah akan mafi yawan jiki muna tafiya sai mun ka iskan magangan wani bawan Allah to in dai jikin nan ya kai biyu bisa uku na jiki ne to kaga ba a rayuwa da ɗaya bisa uku ba mu ɗauka wanga ya faɗi yana can ya rayu za mu ɗaukar da ya mutu kila ko wani abu ya canye rabin jikin ko dai akwai yadda an kai to wanga mafi yawan ganga jikin da mun ka iskan mu sai mu dauka sai mu ayi mata jana'iza a yi mata sallah mafi yawan jiki waqtu lifa amma an yi sabani fi salati ga sallah ala mithl lele da akan kwatancin hannu hannu ɗaya mun ka samu yana yiwa ɗebe mutum hannu ya rayu ko bai yiwa to kaga shin in an ka samu hannu ɗai wa rijila ko kafa ɗai shin ana yi musu sallah ko ba a yi wasu sun ka ce ana sallah wasu sun ka ce a bai kamata a yi sallah don yana yaki da an ɗebe ya gudu ya mai ishi ya rayu yadda ya ce a waktu lifa an yi saɓani to wannan shi ne ƙarshen babin sallar jana'iza Allah ka samu cika da imani amma dalla eh eh a duk haka nan duk guda ne da shakku da lahadu duk ba guda ba ne tun da iyakan lahadu an ka ce bangon alƙibla za a kwarkwarewa to yan aka kwarkware sai a sami fifici can saura sai a sa su baya garai haka shakku shi ma can bangon alƙibla dai shi zai wanda an mafifici shi zai fuskanta shi zai an gaba ga alƙibla saura suna baya gare shi a to kai ko in za a su kabarin mutum guda kenan in za kawa mutum uku kana gina iri ne saboda mutum guda na gidan sama to inda ƙasa take da tauri kamar makka kaga su can haka nan su kai um ƙasar su tana amma mu yanzu nan ne yanka ƙasar mu ai rusgawa ta kai ai simple arithmetic iyaka in mutum biyu ne sai ai faɗin gwargwado abin da ka sa mutum biyu in uku na ai faɗi in biyar na ma ai faɗin gwargwado bai yiwa a ce a shi faɗi daidai da na mutum guda tunda mutane za a sawa to duk wanda amma yi hici shi za a sa can daga gaba alƙibla saura baya nai alaikum assalam eh sai kai addu'a da hausa cikin sallar jana'iza haka ne ko ko ta sallah eh amma dai komai ta kwalci mu da ayyana ya Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu ko ita kai rike ayya Allah gafarta maka mai rahama sannan wurin sallar gawa ba liman ɗaya ka addu'a ba in liman na tun da asirce aka yi ko to in liman na yi kai ma kakka tsayin banza kai ma sai kai kowa ya mai addu'a fadanci ne ake yi mai wurin Allah ya samu sauki don haka in ka zo kai yi tsaye-tsayen ka bai yi unhani ba tun da ina an ka ce a saurari liman in yana karatu bayyane ko ga sallah ce in yana asirce an ce mu ma mu yi ko don haka kowa ya yi addu'a Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma afihi wa afu anhu da duk dai wanda haka iya suna nan cikin ahkamul janaiz wanda bai iya ba sai ya ta ya samu sai ya haddace makasudi dai a roƙan mai gafara da rahama da zangan ubangiji kaga duk in ya samu shahada duk ya huta da wannan fadanci bil ajami to to kaja ya ce an karhanta addu'a da ajami to alaikum assalam eh ya halatta ai guda ya halatta ai biyu eh yana cikin ahka ba mai ahkamul janaiz ba sai ku dauko kudi ba sanda duk wata matsala ta taso ko kana da wata matsala to in akwai littafin da ya munasaba da ita to sai ka dauko shi sai ka diba sai ka yi refreshing tun da karatu yana kwantawa duk abin da ya shafi gawa muna da ahkamul jana'iz sai ka dauko ahkamul jana'iz game da mina game da addu'o'i akwai babin addu'o'i game da turbuda ne akwai babin turbuda game da wanka ne game da kaza ne sallah da sauran sai ka dauko ka diba in game da wani abu ne an yi cikin riyadu sal sai ka dauko riyadu sal ɗaya ka diba da sauran littafan duk da ne haka nan aka wa matsala yake yanzu mutane suna da kasala ba su ƙoƙarin karatu in an ka samu kuɗi an son a sai mashin da kyakka ga mutum ya samu kuɗi ya sau littafi ba a damu da littafai ba shi ko ɗalibi abinda an dukiya ta yi littafai ka karanta abinka yanzu kamar da salar gada mu karatu ba ga mun karanta matani ba to in kana da sharhuhukka to sai haga an yi ma kwatta hilla ga matanin ga don haka akwai bukatar kowa ya mallaki sharhi to sharhi nawa an kawo da sala in kana iya dukkan mallake su tunda kowane akwai ƙarin ilimin da a ciki ne to duk haka aka yi a tare ilimi wanda bai da littafai kaga bai da ilimi to sannan in lalura ta cin maka maimakon ka tabi ɗan rance sai ka ɗauko littafin ka guda fatahul bari yanzu yana kai nawa yana kai dubu ishirin da wani abu dubu hamsin ko to ka gani to sai ka sai sai sai ka ce ka yi lalurar ka in ka yi lalurar ka an haƙa da Allah ya koma kawo sai ka koma sayi haka nan almajirai ka yi can da wuri to yanzu babu ruwan almajirai da littafai babu ruwan almajirai da littafai in kuma haka baka da kuɗi to yanzu sai ka shiga intanet duk littafin da haka so gashi nan sai ka buɗe ka karanta kuma in kana so ka yi firintin ta wurin malla alhassan a yi ma firintin jikin don an yi simplifying ɗin abubuwa to karatun ma yanzu dai gashi nan ko don ko wanga da muka yi da ke ni bayan an ƙare nan ban taɓa ganin wani rike da risala yana da daga karatun da an kai ba ko a targhib wa tarhib yana da daga karatun da an kai ko wani littafi dai da an kai a ɗauko ko tafsirin ibnu kathirin da sauransu karatun birin-birin na aka yi na iyaka da yi an saba ɗaya na yi da suna ɗaya na makahun da waya-waya inda karatun da aka yi majalisun ga ya kamata a ce mutane sun zama mallamai komi suna iya yi inda da gaskiya kai to karatun iyaka dai masu mata howat tun da yanzu gashin risala da mutane zai an haraji yan kwarorin da annan yanzu اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك